الفاسقون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لا بد من الله تبارك وتعالى بيوم الدعوة الشيء وقبل الدعوة الإنسان المسلم البخاري مقاصد لا ينفع لا ينفع لا ينفع لا ينفع da samun da makaranta da saurara wa da wasu da yi tsira da yi duniya daga don su yi na wa da su yi lafi fasarwa wa da sami wa da yi salam yau kwana a cikin bayanin hadisi nan na wadannan لعن الله أن يكون النصارى تفرقوا عن دياتهم مساجدا. تولى في مجد منكر الرجل wajen wannan hadisi abinda bukari da wasu suka wenda da kuma wanda wasu musulma suka wenda hanyoyin hadisun ne daban-daban to daga cikin abinda ma'anar wannan hadisi kamar yadda muka gabatar jiya malamai sun yi bayani shi hadisi yana magana akan ba a gina masallatai kan kurkura a a yi kan kurkura wurin yin sujjada kurkura kushi ɗai sujjada ma'ana da yauta wannan shi ne ma'anar tibatar kurkura sare ma'anar musulun lana ala wajen da azimi na wajen da ya ta ribar wajen kurkura ma'anarsa yin sujjada da resu biz fuskar girmama da imani ne yadda muke ta suke sujada da maka mun je maganar imam al-qadi iyaku da kuma haƙiƙar da malamai su fitar a cikin wannan hadisi wanda aka rubuta ta rubutun da Aisha wanda ta ce ta ce a cikin sallallahu alaihi wa sallam ta faɗa a cikin rashin lafiyar da yau baki ta ce da an ba ku yi hujja wa nasara kan rubutu ya yi sabiya wannan dai da amalan da Musa da Rabba ko amalan da Musa da Rabba da Rabba da Rabba da Rabbi wa kanan wa kanan Allah ka sani kawai na wa kanan ya zama hukunci wa kai ba wa kanan yuwan eh la amaru qawman yattahu wa ya tasalla wannan cewa ka ba kamari da ta da kamari wannan da yuwan sai da gano watan ittafaru kuwa yayin masajida ai wurin rubuce su sujjada suka mai da tsawarwuran an watan annabawa su masajida ma'ana wurin yin bauta ba masallaci ba wurin yin bauta za ka yi a masallaci hukunci shi daban da kuma dinne mamaci mana yin kawarwar a cikin masallaci shi ko daban wanda duka za mu shi wannan hadisi ma yana da wata ma'ana daban kamar yadda malamai suka gano cewa inda yawancin mutane su kai hadisi ma yana da bambanci ma'ana hadisin da yawancin mutane su kai masa ba shi ba ne da isi fitar da wani mai da shi Allah da su ne da umari ya yi rili da ilimi da kuma binciken ilimi a kan hadisi da sauran bai malaman hadisi wanda kuma ya su shayi da su cewa shin hadin hadisi ma na ƙasa shin hadisi na da wasu ma'ana ta daban yace shurrah da hadisi da kashi kathiru min shurrah da hadisi an irtiqaba al-umur masahila yahmil ma'ana yayin yace da yawa wanda suke shirin wannan hadisi sun tafi ko sun ambata har sa cewa ne wannan tafakkura masahila wurin sujada yahmil ma'ana yayin yana da kuma ma'ana as-sujudu laha wa ibadatuha yana tafkar as-sujudu laha wa ibadatuha kama sababa kamar da ya gabata wabila ku sake da ayyana kuma yana daukar gina masallatai ayyana akan kabura wannan ma'ana khataku yace to wannan ma'ana ta bi kuskure shi la yasiku bil dana wa bayan da ku nujum watan bayanin wannan ta fuskoki ne da yawa domin da yawa an ga masallatan da an gina su a kan kaburwa kaga in wannan ma'anarci ke bayarwa hakan ba za ta yi ba hakan ba za ta yi ba to sannan shin menene ma'anar gina masallatan nan ko hukuncin gina masallatan al-kuburi bina ko masallatan al-kuburi yace rashin lafiya وقال سورة عن عائشة وأم عائشة رضي الله تعالى عنها تجي أن أم حبيبة تدري أم حبيبة وأم سلمة لأم سلمة رضي الله تعالى عنهما إذا لم تكن الرئيس سكر ساكا sun ambaci wata coci ra'ayina ha fil habasha wanda suka ganta a habasha fi haka sawiyar akwai surori ko tula a cikin cocin waɗannan wato hotuna na wato manzanni na manzanni faɓara da wasu ba su ba su inda ula'ika ta ce ta waɗannan yadda suke da waɗannan surori yadda suka samar da su idan ka kalli ko rabu su ba da ku in su akwai wani mutumin kirki cikin su kamar da sai yau bani ba na ala ta kun yi tasira sai su ke da wurin yin sujjada ala ta kun yi da kabarin shi wasu fihi sai su tsawara suwar shi kamar ga shi ne nan zanne ya ce to an zuwa zuwa ne ce wulaki da shirarun kalki inda zafi mafiya waɗannan su ne mafiya munin halitta wajen a ranar tashar kiyama waɗanda domin shi ne asalin shirka shi ne asalin tsoron allah bayan sun mutu su zaɓaɓɓun nasu sa'idan nasu to sai su gina wurin yin sujjada a wurin sannan kuma sai su yi surar su daidai kamar su da suka turo da kamar su sai su bari da wurin wuri ibada nan suke ibada nan suke goro kushi suna girmama su tare da da aka samu wato shugabannin Allah saboda haka nan sun san ce ulai da shiraru kan yi da na yi wa kiyama هذا الحديث والحديث وارد من الله تنزيل الامر يا تلقوا الساعه gina wurin yin sujada a bisa kabari ومن ضمه الى حديث اتخاذ القبور مساجد to duk wanda ya tara wannan hadisin da hadisin اتخاذ القبور مساجد to wanda ana ma'ana ma wahida ya dauke su duk ma'anar su guda اتخاذ القبور مساجد daban shi wannan daban in mutumin kirki ya rubuce su to sai su gina wurin yin sujada kan kabari sannan kuma watan su sura mutum mutumi ne yadda za su da su da kuma shi ne ya ce duk wanda ya yi wancan da wannan duka da ya baka da ba ya yi musu ne ba wakil da ya yi wahamin wahamin kafiyar wahamin kurba ya san bayan ka din kalan alama na hadisi wajen kake sun mun koma ma na hadisi da shan shi za ka ga lallai wahami ne duk wanda ya zo kula ya ɗauke su matsayin guda to ya wani to kawo bayan shirarun danki kayan rubi al'imam rubi wa rubuwa ya ce a samun ishara da abin da ake rubi abin da an wani bayyana su ishara nan an na hari wani halattun na haka wa abada wanda ya sassaka wannan mutum-mutumin wa abada kuma ya bauta masa ya ce to su ne ake rubi kula da shirarun halki ishara zuwa ga mugun aikin su na sassaka mutum mutumin da yin bauta ka ji inda fuskar ishara ta fuskanta ko in ka ji mata da asibatan amma in wanda ya mutu mutumin ne kadai ya haɗu kawo ya haɗu kawo mutum shirara to zai ɗauki zai iya ɗaukar kasancewarsu miyagu da mai ita su ne ɗayan mutum ne ya hadisi ko idan musamman saboda hadisin na ruwan da Allah ta baraka wa ta'ala ya ga wanda suka sassaka mutum mutumi su ne mutum mutumi Allah ta baraka wa ta'ala ya yi na kula ya ta wani kaza ba kan ba zan mula ya kare su ne da akwai masjid zargin da aka yi waɗancan ba don gina masallatai ba ne a kan garuruwan don wannan aiki na yin mutum mutumi da kuma gurbar mutum ولكن إلى حين التصاوير سولا وتيم من ذلك ويؤمن هذا أن البخاري قال في الصحيح يأتي به كفر الإمام البخاري فلا في الصحيح باب صلاة الجميع وتمام باب يدا بنا أكن صلى أشكن wurin ibada da ke gudawa wanda ake ce ma biyan biyan ko da Qur'ani da wato biyan ko wato murade da ibada kuma ce masaji na masan musulmi وقال عمر رضي الله عنه انا لا ندخل كنائسهم من اهل السماء التي فيها الصور ومن بام شجاع جزء الرباب شجاع توت توت سسعودا ومن mutum da ke ciki كان ابن عباس اخبار ابن عباس رضي الله عنه كان مسكا فاولئك شرار القلب انما هو الجار يصلي في البيئه سيدنا كان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في البيئه سيدنا افلان بن عباس لا صلى اولي عباده الهدى الا في اهل فيها تماثيل sai wurin ibada wadda kuma a ce coci don coci kai ke tana sa a coci sai kanisa su kuma za su bi'a jam'i shi da biyu su kuma cin jam'i shi kana'is to sai baɗin akwai dodanni ma'ana akwai gumaka akwai mutum mutumi a ciki to wannan ne ya ba shi bai shiga ciki ya yi sallah amma don da lura in ta ta bukatar da shi ko ruwa kai da kan hanya in an cimma wurin su na hoton yahuda Allah na ba na shiga ciki ya yi sallah amma bai shiga cocin da aka rubutu karfi mace ne don haka kan alhamdu alhamdu ma hajjar da kuma Allah ya ce akwai kuma rafi Allah wa anhu wa sallallahu alaihi wasallam wannan akari na Umar bin Khattab Abdurrazzaq ya wasu shi sakan aslan maula wa kuma rafi Allah wa anhu qala lamma kayma sha'a sana'a rubu min an-nasara amma wa da lokacin da sai na umar ya zo wasan abin nan ya zo sha sai wani mutum ya shirya mishi abinci daga cikin kiristoci wa kan bin kuma yin manya manyan kiristoci kada ce uri ko an tuji mai ya ce ina son ka amsa min gayyata ta kuma ka girmama ni da zuwa sai sun na umaru ya ce ina da ta zuru kana isa mu ba ku shiga kanisosin kiristoci ko shi ma haka wala yin haka dai hadisi kamar yadda imamu bai zawo ya ce lamma kanan da hudu wanda sana su nuna jin kuburi an biya ta ajiyar da sha'anin mu yace a nuna ha iblis da ya tauke wani irin ha salat na wa wata da ruwa a ƙwarar la'anahum Allah e wannan an su ne min da da in imamu bai zawo abin da yace a wani tasaka wannan hadisi yace lokacin da ya yahuda da nasara suke sujada da abubuwan annabawa don girmamawa da sha'anin annabawa kuma suna sanya a hikibular su gaba ɗai su fuskanci abubuwan annabawa a cikin sallah kuma suka riƙi su wajen ƙabururan marukanan kuma la'ana kun sai Allah ya ce to ka ji dalilin wannan la'ana لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور احيائهم مساجدا ومنع المسلمين ان مثل ذلك الله تعالى هذا المسلمين قبل المسلمين لكن يهود النصارى نبي نيم في الجنة قبل القرى بعدين مصلاتين إذا مصلاتين الكبري مثال kawai saboda girmamawa shi mai kabarin wani babban mutum ne to sai a yi masallaci ko a sa sunan shi misali amma ba shi yake fuskanta ana sallar ba kuma kabarin ba cikin shi ba kaga gefe da yake to bai da alaka da wannan bai da alaka da wannan ko kada bai da alaka da wannan kuma na musulmi na abin da dalika fa amma mai da fara masjidin bijiwa bijiwa da sahihin al-imam da dawon magana da rai na gabatar da ita don da zaru da hanyar rawa ya ce amma wanda ya yi masallaci fi jiwa da swahili mukotaka da wani swahili ba wa hama wa kasar da tabar ruka mai kurbi minu yin bi tabar ruka neman albarka da kusanci mai wani da ba wa hama lakta abu da ba don girmamawa gare shi da girmamawa kyauta an fahimta wadanda wani shuhada kuma ba an yi ba a fuskance shi kamar kabarin na can sai a yi masallacin nan ya sa kamarin da ba to kaga ya kama ko da su wasu ne bauta mai shi to sun kamantar da kansu da masu bauta wani Allah to ko kamantuwa ba a so musulmi ya yi da masu bauta wani Allah kafin da wanda wani kamar tashi da su za a yi kokari a kan da shi da wani wani tashi da wani bai zamu ya faɗi abin da a daidai in an shi ba ne da wanda ba daidai ba don haka ya ce in an yi masallaci hijiwa da hijiwa da sulahi a cikin makwataka da wani sa'in ba mana kuma kasar da tabar ruka bil kulmin dakka akima lahu wa la tawjuha lahu fala yaqulu fi dhalika wa'idi wannan bai shiga cikin wannan narko kamar da imamu bai zawi ya kawo shi saboda haka imamu shura shi rahimahullahu ta'ala a cikin shirin masabi abinda yake da Allah ya huda ittakhadhu qur'an ya yin masalla hada muhammadun al-rawi al-imamu shura shi abinda yake watan wannan hadisi na Allah ya huda Allah ya ce huda masu rubuki ɗaruruwa a ba su masallatai ko kuma wurin ɗora koyi su gyara ya ce wannan harkar da shi fuskar na farko dai kamar dukkan wurin hannu ya ke ta azumar da al'adar su ce suna yin su jana da kaburburan annabawa girmamawa gare su sannan wa qaddal ibadatu bi zalika da muhimmin ibada kaji da ni da sa aka hana su kuma aka lalace sannan da biyu an ka ga taharrar salatu ni madadin da abiya suna kardajan duk inda aka ce an ruhe wani annabi to suna kardajan su da hizbi sallah na inda aka ruhe shi madadin da abiya wasu sujuda ana magana da yin sujada a samu farko wata wujuha kuma suna kardajan fuskanta ila kuhuri zuwa kaburburan da alawa ne hajji salati wal ibadatu lillah lokacin yin ibada da lokacin yin sallah da lokacin yin ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala nazarin min hum al-zahir as-sani'a azam mawqi'in lillah suna ganin wani abun a zo a gani ne yana da wani matsayi wajen Allah listimani ala amai domin ya kunshi abubuwa guda biyu ibadatul na farko dai ibada والمبالغة في تأديب الأنبياء المكرمة أشكر مع النبوة وكلا الطريقين غير مرضية تدك محكمة الهدى يبا والتأيي البندى والغلا ba a yadda mutum ya fuskanci kabari ba ya yi sallah ba a yadda mutum ya sujada ba ko da kabari ko da komai ne ba a nan ba ko ba wannan bayanan ne ba yace amma ula amma ta farko da shirku jalil wannan shirka ce kai tsaye wa amma saniya amma ta biyu kalima fi nan kuma da shafi billah tana da ma'anar shirka ko da ba shirka ba ce kai tsaye tana da ma'anar shirka amma shi na farkon yin sujadar da da da da yin sujadar ta'azimar lahu wa qasr ibadatu wa shirku jalil kai ne shirka amma wannan da biyu shirka ce wa kana abiyar ko dai shirka ce ba irin kaga ba ko dai shirka ce ودليل على قلب ذلك الوضوء اللهم لا تجعل قبري وثنا يقبل وكاي فقال الله كذا قبري اسد من قبرنا يذوب يوزع يوزع اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القرى انبياء مساكن هذا والوجه الاول الاثار والشكر سبحانك دي shi kan shi fuskantar kabarin a yi sallah ba da niyyar ibada ba ga mai kabarin a wajen kuka hawa da zaɓarkunci yawancin su na cewa karariya ne wani wasu musu ce haramun ne amma da ke shirka wanda ya zama shirka sai wanda aka yi bi kasdi da ibadat wasu sujudi lahu wa qadri ibada amma ya sa kabarin gaba ya yi sallah amma zai yi bota da ya kawai a wasu ka ce karaya wasu ka ce haramun ne domin ne domin watan anasun malikin sai da umaru ya ga anasun malikin rabbi allah yana sallah wajen kabari sai ce shi a kawar a kawar kabari ne ba kabari ne ba na kake sallah kabari ne ba na kake sallah to sai ƙara wucewa da din ayo cewa ne sai ci gaba da sallar shi bai yanke sallar ba kuma kamarin nan amma kuma ya saba ba abin da yasa duk ake waɗannan har ma wanda bai yi bautar ba ya zama an haramta sa wani gaba da sallah ku saboda sabbu saniya sabbu saniya wato dantsewa kada kamar yanzu ba a son mutum ya shigo nan to sai a sa ya tun ka yi kowa akwai farfajiya ta hanyar shigo nan masallaci misali to ko farfajiyar ba a son a shigo don shigowa farfajiyar zai iya bayarwa ga shigowa nan to tun farfajiyar sai a sa ita farfajiyar ba ta da hukuncin nan hukuncin ta daban nan daban amma tun da ba a san a shigo nan to bari a sa shege wanda hukumar bandin ba a shigo shege ce musamman zari'a za ta yi musamman musamman zari'a ne aka haramta waɗannan yin sallah amma mun karanta yin sallah a makabarta halal ne in ba dumi kamar misali ya zama cewa ko ina da ko ina kamar burane ko ina ba tsawon ne ba ne in kawai da ɗaya a sa shi gaba a fuskance shi bai halatta ko ka ko kai ba ka da manufa ta bauta mishi to ka kamantu da masu bautar tsabarwar saboda yanzu wani yanzu ya gani bai magana da ba zai ci wani yana cikin masu bautar tsabarwar domin ya gan shi yana sallah da kabar amma in makabarta ce ko ina gaban ka kabarwar bayan ka kabarwar gerin ka kabarwar gerin ka kabarwar in ta kama mun gudu can ba a ɗaya sallah ne a cikin makaranta ba mu kamar da dai saboda sabbin shari'a wasu karanta yin sallah ma a cikin makarantar kuma wasu ce haramun ne haka na ma rufewa a cikin masallaci shi kuma wasu sun haramta haka domin kada a kamantu da waɗanda suke bautar wani Allah wasan suke bautar ƙararwa duka waɗannan abubuwa sai a kare don gudun fada sai a kare don gudun fada shi kuma ba adalci ba ne da wanda yake mai bautar kabari da niyyar ibada da wanda ya zo ne ginin masallaci gefen kabari ko gefen makamarta ta barruka dan neman albarka ai muku guda da shi da mai hoton korona ce da ɗaya ne wanda ba a ce wani tabbata ba a ce wani korona don ka don da ce da bayyana da kamar yana da sanarwa da a sami yana cikin masallaci ba ba ne kallon kawai ya ci yawo da ma'amari sallallahu alaihi wa sallam ko kana ba ne dokar da kawai ya ci yawo da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma duk da imani ya shi masallacin tunanin a rasar da ɗin ita kwakwalwar shi cewa yana illan Allah ya amma kuma a tada sallah zuciyar shi ba karaya mai yabo ga Allah cikin imani to sannan kuma salatu da kawai hukunci shi Maza da Allah ta zama da jira ne su ala da kuma da su ala da ilaiha kan ku zama kan kawura kuma kan ku fuskance su ku isa da hadisi ya zo asirin muslim to malamai kuka ce an tsara ulama annahu fil hadis li karanci hadin nan na karanci imam bukhari rahimahullah yace ko wannan hadisi mun yi shi ina a muslim da ko ya ka su malikin na sallah ne da kawai wannan kawai da kada alfaran kawai wannan ya amuru bi alis bin shi kawai da sallah da wannan ba al-hafiz ibn hajar rahimahullah yace ai istinbati daga tafsi wanda anasu yayi da sallar bayyani ba cewa da wannan fuskantar ya baka sallar to ba zai ci gaba da sallar ba sai yanki ya sake wasu sabuwa inda ya kara kansa amma bai da ba sannan akari tun da murru da tsarin da kira an murru ce shi mausulan inji a rahmatul hajar a kitabus salam na yamin ayyukan shirin shirin bukari حديث أبو نعيم الفضل بن كيم في wannan sannan shi ma gina masallaci ne a kan watan ɗaurura duka shi ma yi bayanin shi idan za a yi gefe da tsarkin tabarruki wannan babu babu komi amma dai tatattun magana abinda hadisi ke magana in ka dunkula duk bayanin wannan bayan cewa hadisi na magana akan Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara da suka riki kaburburan annabawansu masajida wurin doron rubutu su siya mawuzi a su ke kuma wani a su wurin doron rubutu su siya wannan shi ne wata kulasa na wannan zance kuma akwai wannan shiga wanda za a buƙaci a san murwarar shi hadisi ya ce لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم انبيائهم الحافظ بن حجر يشهد كلام الاحاديث لعن الله اليهود والنصارى على رسول وقد تشكيها ذكر النصارى اما النصارى يا ترى اشكالها لعن الله اليهود والنصارى تكفي اتخذوا قبور انبيائهم iskalin da ke cikin hadisi ma'ana ya fitarwar da ke cikin hadisi sai an tafi bayani ko sai an yi bayani sannan a warware iskali cewa su yahudawa lafin tafiya suna da annaba duk da lafin nasara amma da sarrafa su da annaba فليس بين عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره فكان النبي عيسى لما ظل صلى الله عليه وسلم باب ولي النبي إن بعد النبي صلى الله عليه وسلم kuma an ce nasa annabawansu kuma annabi ne guda gare su annabi guda gare su wa laysa lahu qabrun shi ba bai fara to ya ya wannan magana sai to shi ne kaga iskali ne za ku kai sanin wannan su ne su ne guda ba iskali suna da annabawa da nasara ba su da annabawa in ba annabi isa ba kuma bai da kabarin wannan fuska ta la'ana Allah yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida wannan ne da tsoro ba diji wa dawam amsa annahu kana fi anbiya wa aidan aka da isu ma suna da annabawa suna da annabawa su da sarara lakinnahum wa lakinnahum ghayru mursalina idan ba manzanni bane shi yasa بعضهم كالحواريين الحواريين إذ أوحينا إلى الحواريين وإلى الحواريات نحن عيسى ده مريم في قول إن أتوك إلما مريم الذي يأتي أولا أسمى كان في مثال وسنتي مريم الذي يأتي وسنتي مريم الذي يأتي بابا الذي يأتي وكذا وسنتي آه tun da aka je rufe cikin tsarin annabawa annabi ya ce wasu hannun da ba yi kan tabbatar da duhuwar sai da mare alaihi salam to sannan aka ce abin jan mu bi kawai na biya ta mu bi za a yi majmu bi da rubu da sa wasu kuma suka ce abin da yasa aka ce ittakhadhu qur'an ya yi masajid kuma aka ce yahudu wa nasara ana nufin da da da da su yahudawan da nasarar gaba ɗaya ba kowanne na da an biya kuwa su ne gaba ɗaya aka haɗe sai aka ce an biya kuwa bi za a yi majmu'u da rubutu da nasara awon muradu da an biya kuwa su ba wasu dare ko kuma a ana nufin da annabawa da manya-manyan mabiyan annabawa su ne an haɗe kaga su da zara kowa su da annabawa to suna da manya-manyan mabiyan annabi isa to waɗannan manya-manyan mabiyan annabi isa su aka haɗa da annabawa kawai amma sai aka koro yanzu sunan waɗancan kibaru a tabarin ne ko sai aka wada tudu shi a wannan amma ana nufin annabawan su da manya-manyan mabiyan annabawa kuma akwai abin da zai tabbatar maka da haka fakto biya sai aka wadatu bi zikirin anbiya wai aminu to bi zai karɓa wannan magana sai da mun da wannan magana ne wa muslim ta kan dalil jundur kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim zakan ju anbiya'ihim wa salihihim sun zama suna riƙon kaburburan annabawansu da salihan bayan shi kaga don haka sai aka ce in an ce salihan ba ana yin salihan bayan shi al-musa ba su don su da sa ko ba su da annabawa to suna da salihuna wato managarta na kwarai daga cikin mabiyan annabi isa alaihi salam wani haka saboda haka ne lokacin da aka ayyana nasara ai akwai da aka kwace nasara su kadai eh duk hadisin da zai sabata a cikin hadisin da ya gabata ya ne hadisin kanisa hadisin na kanisa idan ma tabihimur rajulu salihu fa hum yushtaba idan ma tabihimur rajulu salihu in mutumin kwarai ya mutu a cikin su kare kenan ko ba su da albiya suna da wato sale kuma wato su kuma yahudawa wani ma'aurin lokacin da aka faɗi nasu daban ka san an faɗi na kowa daban kuma an faɗi su daban eh la'ana Allah yahuda wan nasara har hadisin su ko ce idan ma tabihimur rajulu salihu na nasara kenan to na yahudawa su da aka ambace su a cikin hadisin da ke bayan wannan tsara ce kubur anbiya ne kubur anbiya la'ana Allah wal yahuda ittakhadhu kubur anbiya min masajid la'ana Allah wal yahuda ba ga yahuda ba shi to su ko anbiya anbiya ne ittakhadhu kubur anbiya min masajid saboda haka wannan shi ne أو المراد بالاتخاذ الأمر من أن يكون ابتداء أو اتباعا فاليهود ابتدأت والنصارى اتبعت aka ce ko kuma ya zama itikadin nan a ammu shi ne mafi gamewa amma asali asali waɗanda suka kirkiri a nan yahuda suka kirkira su nasara koyi suka yi da yahudawa fal yahudu ibtada'at wan nasara taba'at su yahudawa su suka kirkiri wannan bautar da ɗarura sai su kuma nasara suka suka koyi su da kuma da raiba annan nasara su azimu kubura kathirin min al-anbiya don haka ne nasara suke girma ɗaruran da yawa daga annaba alladina tu'azzimu da kubura da suna zana na alamu wannan shi ne iskalin da ke cikin wannan wannan hadisi cewa hadisi ne na magana ne a kan yin sujjada ɗora goshi a sujjada a ƙwarwa sannan a gangaro shi ma kan yi hukuncin yin yin masallacin a kabari ko kuma sanya kabari a cikin masallaci da sauransu kuma duka dai waɗanda abokan da ce ana yi ne sabbin zari'a in ba a san mutum ya shigo nan to ba sai an zo ko ba ma ce kai ya shigo tun can sai a sake a ga sake to ko wannan hidin bai shigowa balle ne bai shigowa salas ko farfajiya bai shigowa balle ne ka ji farfajiya an hana ya shigo ne sassu zariya don kada ya ba ya shigo misali
قضى حديثا ولولا ذلك لأبرزوا قبره حتى أني أخشى خبر
قالت ولولا ذلك قالت أم عائشة ولولا ذلك دعفا جنسوا وكان عليه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجنسوا جدعفا لأبرزوا قبره da sun fitar da kawai annabi sallallahu alaihi wasallam fili bai da waɗannan katangin ne da aka shishiga an an karkare da tangoyi da sai abin shigi ko mutum na sallar shirin karkabar ko to in aka yi haka aka bar shi masallata na ganin kabarin to za a cimma awamu jahilai waɗanda za su ga sauƙin bautar kabari كان صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها دعك أنا كاي babu sai can ba a rasa ba a ko tukunta daga jahilai amma ba niyyar dokar manzon ba wannan addu'a da manzon Allah ya Allah ya kafe Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad Allah ya tabbata da ba ka taba samun wani ya kawo ko ni hauka ko ni jahilai ya mutu manzon Allah sai dai wasu abubuwa na kuskure za ne ka fi ibada ba da nuni ya buka da Allah ba ko ka ya buka da Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba mu wannan ko ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buka kuma Allah ya karba ya roƙa ko Allah ya karɓa masa don haka da ta iso da yin ba abin da ya ce dibilin da za ta su a kan irin wannan sha'ani amma abin da ya ce in ma mutum ya yi wani abu wanda ya zama suƙul adabi ne to ana mai uzuri ya ce ana mai uzuri a kira shi biye ne a ruwan shi kawai da nan ba a mai ba a mai da wannan abin da kai ya yi kama da bauta ko da kai ba da ta kire shi ba kada an bashi mafita ko kuma an karanta da shi an bashi mafita kuma an karanta da shi ya ce kan kai kai tsaye in ya yi wani abin da ya saba ce mushi mushi kafin ko a a lura da shi ko a bashi ruhu ba shi ruhu ne bai hana a lura da shi ba ba a ba a ana yin ladabi ka ji ka za ka yi wannan hakkin annabi a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da kai ba ka ta ya samu
باب صلاة على النفساء إذا مات فيه واسعة باب الصلاة على النفساء إذا مات به فاسعة wannan babi yana magana a kan yin sallah a lissafin fasa'in masu jego kamar mai haihuwa tana cikin nifasi binda ke cewa watan nufasa jam'i ne watan na mai haihuwa wanda take cikin watan ko dai da ciki da da haihuwa don a kira sauran ko ta haihu ɗanyar ɗanyar jego haka misali jini ma bai ɗauke mata ba ana ce mata haka ko wanda ke cikin lokacin nakuda don ana ce mata haka
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع to ta yi wa fati a yi mata sallah a yi mata sallah tana cikin wannan hali a yi mata sallah to shi ake magana don wani riga an mata sallah kuma tana cikin jini ana tana cikin jini ya alakanta jininta da yin sallah a cikin zuwar da alaka in ta yi fati za a yi mata sallah
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حصين حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في لباسها فقام عليها وصلاها
واستحى وسعى وصلاها
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في لباسها فقام عليها وسطها وسطها وسطها وسطها مسدد بن صرح يا رب تمويل امام البخاري قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع يا رب تمويل قال حدثنا حسين yace Hussein ya zantar da mu shi kuma abin da yace yace kana hadithuna Abdullah ibn Ubayda yace Abdullah ibn Ubayda ya zantar da mu an sanwa ya karbu daga sanwa radiyallahu ta'ala anhu qal idan ka karbu daga gare shi yace sallaitu wara'a nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin ma tafi fasiha gabacin da ma duk ta yi baki ne fasiha a cikin baki da jinin haihuwarta ta yi baki cikin jinin haihuwa faqama alaiha fa zama sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wasaha daidai tsakiyarta kamar a ce wajen kunkurunta shine wasaha tsakiyarta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da ya mata sallah to nan wasu ka ce ana cewa wasaɗa ha kamar da wajen sallah ko wasaɗa ha da sukuni to nan cewa alamar atin gaba ta kai ibn Usman kamar ana ganin cewa sallaitu ra'atul qadr alamar atin ma ko fi nifasiha maqama alaiha wasaha to sai wanda maza da matsalar ya yi a tsakiyarta ba ya ƙayyade don tana mace wace wasu sun tafi akan da mace da namiji in dai janaza ce to daidai tsakiya mai mata sallah ta daya daidai tsakiya mai mata sallah da namiji to za a ɗaya dai kan shi namiji in namiji ne janaza namiji ne na sallah to liman sai ta dai kai li Allah ya zama ila farjihi don kada a yi kallo ila farjihi zuwa farjinsa وهو مذهب الشافعي شيء مثلا الامام الشافعي واحمد الامام احمد ابو يوسف والمشهور من الروايات عن اصحابنا في الاصل وغيره ان يقوم من الرجل والمراه الى اصله amma da ibn al-bil ayyaci abin da ya shahara daga riwayoyi daga shafi'awa daga hanafiyawa to tsayawa tsayawa daidai kirji kirji ko namiji ne ko mace ne وأن الحسن في مولى الحسن البصري بالإباء وصدق منها دورة تكيا هو نبيجي كومتش لمن لا تكيا شبه ما مالك يجي يقوم من الرجل عند وصله سيد آية إن نبيجي لا يصلى ولمن آية تكيا وجن قوة Usman da su ce da cikin hikimar cewa ya tsaya a tsakiya ko da yana da uzura kayan maza to shi dan in ana sallar ba zai zo karamar rawawa ba balle ya an kula masu sallar ba duk lokacin da suka san wannan tsoron to shi dan na iya zuwa ya girki da wannan tsoron sai kun a ga watan cikin likitan na haraka ibadar ana mai sallar to don haka kafin shi dan ko idan ya yi wannan yadda dai zai kawo muku matsala a cikin sauran to shi ne ya ce wa minan mar'ati inda muke bai ba in ko mace ce to liman ya da ne dai kamunta abin da yasa aka ce shi kuma wannan abu da zama mai ba abin da yasa hikima da ke shi domin kada shi dan ya rika zuwa yana girgi da mamanta in ina girgi da mamanta ba ku sallar da ku da to sai aka ce to liman ya zo kai ko ya girgi zan sauran mutane ba su gani ko da ya haka mutane ba su gani abu ali labari da shafi'i ya ce umar imam inda sadri ya ce iman na tsayawa da ya dai kirjin shi da na nan ke imam al-haramain shi ma abu da ya zaga da imam al-ghazali da imam al-sarfa su duka abin da suka ce kenan al-imam al-marwazi qala ya ashabu al-basri yaqumu inda sadrihi وهو قول التوحيد ɗaliban da nuna inda asiri duka dai saɓani ne wasu ce inda asiri wasu ce inda sarriki wasu ce wasaɗahu duka
باب أين يقوم من المرأة والرجل باب أين يقوم من المرأة والرجل هاي وانا بياني با duka mushi saboda an riga an gama amma saboda wani riwaya da imam bukhari yake da ita sai ya waro wannan ma ina ni man zai tsaya ga janaza sai mai ba shi kuma za ka ji abin da ya zai kawo nan riwaya ta saba ma riwaya baya riwaya ta saba ma riwaya baya amma ta fuskar islami misali inda ya karbi waccan daban inda ya karbi waccan daban don haka tun yana da yawar baya hadisi kuma ko da ɗaya ya karbi ya karbi shi ta hanya kaza ya karbi shi karbi shi ta hanya kaza to sai ya yi sarbe momi sai ya karbi sarbe momi amma in ba don haka nan ba ai yanzu hadisi ya kamata maza da sallallahu ya tsaya a tsakiyar wannan mutane a tsakiyar wannan mutane lokacin da zai sarbe da haka
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا وصيل عن ابن بريدة حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مات في لباسها فقام عليها وغسلها
كان wancan hadisin nan na samar da judar kaga ya karbe shi da hanyoyi biyu كان عن حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عمران بن ميسرة قال من جاء عن عمران بن ميسرة جدا قد مر في بعض رفع العلم في بيان الشهوة والسفر في العلم أما wancan daga ibn buraida daga samura daga ibn buraida daga samura amma wannan sai ce haddathana ibrahim wa isa qala haddathana abdul wahid qala haddathana husayn an ibn buraida qala حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها ورزقها تمشي وأن حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة كاج كاج يا كتاب مسدد بن زريع قلنا كما نجا إمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث to abin da yace ne kuma wancan da ya fara yace abin da sama tun jundabin yace radiyallahu ta'ala anhu sallai wara annabi sallallahu alaihi wasallam a da wa'atin masu fi basu na yi sallah a bayan wata mata wa na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a kan janabar wata mata ma'ana ya yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a nan marasi ai ala janabar imrasi a bisa janabar wata mata ma tafi nifasiha wanda ta yi mutu fi nifasiha a cikin nifasi suna cikin jinin biki zai wafati kuma za ta so ba ta da sallar ya yi mata sallah ni ma ina da cikin wata suka tsaya bayan an da sallar ba da sallar a yau sallar fa qama alaiha wa sallaha kaga can abinda mudabakar hadisi ala yi mata sallah ko tana da biki babu salata a cikin masai da ba ta yi da sallah kaga duk da ne amma za a iya istidlali da istishadi da shi wurare da yawa ka ganin gurin farko wanda ke da jinin biki sai wa ba ki ta misala don wannan hadisi to kuma wannan hadisin zai iya maimaituwa a kawo shi to imma imma watan za a yi mata sallah ina imanin zai tsaya wanda mata sallah sai aka ce to wasata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka wannan hadisin shi samura cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya yi wannan mata sallah da jinin biki amma ya tsaya wasata tsakiyarta ka shi da hadisin ne amma ya maimaitu saboda bambancin fuskoki da inda aka amfani shi amma duk da hadisin shi kadai amma kuma riwaya ta bambanta ma'anar riwaya isnadi ya bambanta inda ya karbi wancan da ba takan watan a musaddad bin musamman wannan kuma ta kai ibrahim rubaisa da kan bambanci kaɗan amma riwayoyin akwai bambanci kaɗan a babin da ya gabata ya gabata daga ibn Qurayda daga Samura da an an an Abdullah ibn Qurayda sannan an Samura sannan nan kuma da sigar hadis da sigar hadis hadathana Husayn an ibn Qurayda qala hadathana ba an Samura hadathana Samura ibn Jundab radiyallahu anhu kan bambancin da ke cikin waɗannan wato abin da guda biyu اللهم صل على سيدنا محمد الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وبارك العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين